ana samun waɗansu filai da suka fita daga wannan tsari wanda za a ce gaba ɗaya sun zamo sharzai to su ne ya fara su daga wannan baitin waruma jalla aidala habbat wazarra karra ajjat marraham wa shadda adwan shakka sahar zamma am wa habba shakka hasha galla aidahal وقشر الشجنة من لا أيضا wa ba shi guda biyu wannan babban abin da suke bukata wannan a tsaya a haddace ba wai gaggawa a ce an yi an gama ba gaba ɗaya dai daman kasidar manzumar baiti ɗari da goma sha ce in ana so a sauke lokaci kaɗan sai a iya saukewa yanzu muka minti ishirin rana kyau muna nan muka minti ishirin sai ka ga an ci mata dandana ba za a yi wata uku ba ko hudu an sauke to amma kuma an sauke ba fahimta ba ko an fahimta ba amma lokaci kaɗan ta kawo ba shi ne manufa ba a zamo ana nan tare da shi abin da aka koyar to a sai mu bar shi bai ke biyan da wannan ɗan ƙarin ko wa rumma dalla akwai fa'ala mura'afa wanda mura'in ga ta lazima ce amma a maimakon mura'in a ce ya fi'ilu sai ya zamo ya fi'ilu ake cewa a maimakon a ce ya fi'ilu wanda haka shine kiyasi amma sai a ce ya kulu shine fi'ili na farko jalla wanda wannan jalla ba na ya girmama ba ne jalla na ya girmama yana zuwa bisa kiyasi ya jillu ake cewa jalla ya jillu wannan ya zo bisa kiyasi amma akwai jalla mai ma'anar jala ya yi kaura ana cewa jalla anil badani ya yi kaura daga garin to murari'in ya dullu ake cewa ya dullu wanda wannan ya zo saɓanin kiyasi habbat haka nan habbacin rihu iska ta taso ta hubbu ake cewa wa zarrat haka nan zarrati shams rana ta buɗe kar rana ta buɗe kar ba wani hadar hadar ko wani abu da ya rufe ta hasken nata ya zo kar shi ne zarrata zuru ake cewa wa karra haka nan karra ya yi ɗauki ya hurru ake cewa karra alaihi ajjat haka nan ajjatin naru ta untu ake cewa ta ruru marra bihi ya murru ga shi a ƙur'ani wa innakum latamurruna alaihim musbihina marra nan fa'ala ce mura'afa lazima da kiyasi ne sai a ce ya miru ko ta mirruna alaihim amma ta murruna alaihim hamma amkanan hamma bihi ya nufin ɗaukan sai hummu wa shadda alwa haka na shadda ba na ya ɗaura ba na ya yi gudu shi ma shuddu ake cewa shakka haka nan shakka ya kubanto ya shukku haka nan sahal muzuru ruwa adar ya zubda ruwa ya suhu ake cewa haka nan zamma ya kau da fuska zamma bi amfi wato ya nuna kyamar mutane ya nuna isa yana daga kai shine zarma yanzu mu ake cewa amma nafsu haka nan amma nafsu tsiri ciyawa ta daga ta yi tsawo ta ummu ake cewa wa habba haka nan habba ya yi gaggawa ya hubbu ake cewa shakka basarul mayyit idan mamaci sun kakkaho ya shuku ake cewa hasha haka nan hasha fil aure ya hushu ya shiga lamari galla haka nan galla da hala da hashe da galla duk ma'anarsu ɗaya murari in ya kushu ake cewa ko ya gundu ba gallar mata'a ya koya kaya ba wannan ba lazimi ba ne muta'addi ne shi yasa dan an ce ya gul ya gullu wannan kiyasi ne wa kashsha haka nan kashshar gaum mutane sun warware bayan da suna cikin tsanani Allah ya kawo da irin wannan kashe ɗin kashe kushuna ake cewa mutane sun warware ana cikin tsanani kuma sai warwara ta zo rasha aka nan rashar muzu hadari ya nuna ruwa ɗan kaɗan ya yayyafi yayyafi ya sauka ya rushu ake cewa janna aka nan jannan lain dare ya rufe ya yi duhu gaba ɗaya ya junnu ake cewa falamma janna alaihin lailu malla haka nan malla ne ma'anan malla ai zamana ya yi sauri ya yi sauri to a nan ne mun samu fi'ilai nawa wanda yake sun saba da kiyasi jalla ɗaya habbat biyu zarrat uku karra hudu ajjat biyar marra shida hamma bakwai shadda takwas a shakka tara saha goma zarma sha ɗaya amma sha biyu kabba sha uku shakka sha hudu hasha sha biyar galla sha shida rasha sha bakwai rasha sha takwas janna sha tara ko malla ishirin mun samu filai ishirin ne ko to sai a haddace su kafin rana a kyau ko kafin mu yi sauran Ya'yan sauran sun a'a, sun kai yawan haka ko ma sun fi haka sun fi haka wajen guda arba'in da shida ne fi'ilan nan sun kai wajen arba'in da shida to ah, Allah ba mu fahimta Allah ba mu ganewa shi ne habbat zarrar karra an ji ham habbat wa zarrar karra nan a gane da gyara ba wawo a irin wannan dusa da ya sa wa karra ba wawo aka sa wawo sai baitin ya kari habbat wa zarrar karra ajjat marraham wa shadda adwan shakka saha zarma am wa habba shakka hasha galla aida hal wa kasha rasha janna malla aida mal Eh, in aka sa wawun aka ce wa wa wa- wa karra sai zama baitin ya ya ya ya kari karra ne habbar wazarrar karra a filai fa'ala wadda take lazima kuma mura'afa akwai a cikin izifin ƙarshe na ƙur'ani wato daga sabismar duka zuwa ƙarshe akwai fa'ala mura'afa wadda kuma take lazima ba muta'addiya ba suratul a'la akwai fi'li sulasi wanda yake mura'afi ko ba musamman suratul a'la allazi khalaqa fa allazi qaddara fa da allazi ahraja al mar'a fa ja'alahu sanuqruka fala tansa illa ma sha Allah la jahra wa ma ashqa wa nuyassiruka lil yusra فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يبقى لها قد قبلها قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تحسن الحياة الدنيا ولا ينفع ربك إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى باب دا فعل مضاعفة gaba ɗaya ko lazima ko muta'addiya a sura ko sabbihi fa'alati ba sulasi bane yawa mazidin sulasi ne daga sabaha aka mai da shi sabbaha halaka ba mura a kai bane fi'ili ne sani sulasi ne sani sawwa sawwa fa'ala ce ita ma kaddara fa'ala ce ada fa'ala ce wanda yake shi hadaya ake kiran irinsa sulasi ne wanda yake eh eh bai mutallin iri biyar ne wanne ne ake nakisi ne ya yi ko fahada wanda zai kada fahada wanda zai a haraja a haraja a fara ne mazidin sulasi ne faja'ala shi ko sulasi ne wanda yake salimi ko faja'ala ko sanawa sannu ko ka a ƙara'a mazidin sulasi ne wanda yake mahamudi daga ƙara'a ne aka kawo a ƙara'a a fa'ala tansa da siya yansa shi shi kuma wani iri ne fa'ila ce wanda kuma fi'ilin wani iri ne Hmm? a nakisi ko nakisi ne nakisi ne eh, mankusi ka koma na hauko mankusi suna wanda yake karshen sa ya kama kari wasani mankusu wa rafuhu wa a a wa nasmuhu zaha to falatan sa illa ma sha'a sha'a fi'ili ne wani iri biya awansa yake sha'a ya awansa yake Hmm? da fa'ala bace ya ake cewa a murare Hmm? fa'ila ce fa'ila ce shayi'a ya shiyau ne asali sha'a ya sha'u inda duka ga fa'ala ta zo azwafa amma inda ka ga su eh, wato sha'a ajwafi ya zo irin wannan amma a murari in ma sai ya sake zuwa kama ajwafi da alifi dabarar da murari in ya zama da alifi ne to sai a ce fa'ila ce yawwa fa'ila ce haka in ba fa'ila ba ce sai ka ja zo da ya kamar ja'a kaga ya ji wa ake cewa ko kuma ya zo ya kulu kamar wanne ina misalin makala mm, ai wannan ana bukatar wai mai alhamdu a ƙarshe kamar sa'a ya so sa'a ya so kowanne ai wai mai alhamza a ƙarshe wanda kuma fa'ala ce ya kunu ba ba a yabu to a illa ma shi yasa sha'a fa'ila ya fa'alu ce sha'a ya sha'u illa ma sha Allah innahu ya'lamu alima fa'ila ce ko yaro ma hafa hafiya ya hafa fa'ila ya fa'alu ce shi ma hafiya fi'ili ne na dufi ya iya ko wanda yassiruka yassara fa'ala ce daga yassurar al'amur shi yasa yassura shi menene wani nau'i ne a nau'o'i guda takwas na fi'ili sulasi yassura yassura ya sunansa Hmm.
misal misali wani iri ya ile misali ne ya iya ko ya sura kamar irin su yana'a ne illa iyaka shi ya sura babun fa'ula ne yana'a kuma babun fa'ala ce akwai kuma ya tsara ne akwai ya tsara ma mai fata wanda shi ma dai misali ne ya iya wanda shi murarin ana cewa ya yi siyo ya sura me ma'ana ma'anar ya sura ya sarrafa ko ko ya sarrafa Mm.
shi ma duka ma Ah, hanya ya tsara gashi wani da yake cewa lauyar siruna kada ya sarku biha wa kullu ma ya tsara al'akwamu matsaruru alkama ne ko lauyar siruna bi menene ya tsara ya yi caca mai sau والميسور وإذا سرك اليسر فذكر إن نفعت الذكرى ذكر فعل شيء ذكره إن نفع نفع ثلاثي باب فعل ولا يكون سالم سيذكر shi daga ta zakara ne ko sai ya zakaru aka yi riga mai tara ce da kuma ya zakaru ko ta zakara ya hasha ya shiya ya hasha fa'ila ya fa'alhu shi ma na kisi ne ko ya iya wacin jannabu ta jannaba ta fa'ala ya sula daga saliya ya sula saliya ma na kisi ne ya iya ko fa'ila na rakura su mala ya mutu mata ya mutu fa'ala ya fa'ulu ko mata azufi ne wawuyi ya mutu amma ana cewa mata ya mata kuma an ce mata ya mata ya zama mai fa'ila ya fa'alu ne ko mata ya mata akwai luga haka akwai mata ya mutu shine wannan wala ya haya hayya ya haya hayya ko wani iri ne ya ake kiran hayya
ayya Mm. eh fa'ila ce to kuma sunansa lafifi lafifi wanne lafifi iri biyu ne akwai makaruni akwai makaruni lafifi makaruni makaruni ne saboda harafin illa sun haɗu hayya ana idigami ko a ce hayya mu kira'ar mu kira'ar nafiya take baki baki yake waya haya man hayi man hayya an bayyana to man hayya an bayyana su malanta wala kan aflaha aflaha af'ala ce man ta zakka ta zakka ta fa'ala ce wa zakara fa'ala ce fi'ili ne sulasi salimi اسم ربه وذكر اسم ربه فصلى صلى فعل شيخه آه بل تؤثرون آثر وهي أبو آثر آثر
fa'ala هم؟
fa'ala anya ya kenan za a ce inda murari in fa'ala ne murar in fa'ala in fa'ilu ake cewa kaga kuma wannan to aka yi bal musiruna gashi ya zo ma wajen ba wa yusiruna ala anfusihim af'ala ce af'ala ce asara a asara ne asali za ka mai da alhuda ta bi ta koma wa ko an ta koma alifi ta koma alifi bal suna ta da rukalar faruwa ga inna hadha la tasbihu li ibrahim wa musa dai ba fa- ba fi'li sulasi mura'afi a cikin surar a'ala ko to sai a duba sauran surorin guda 27 ko ai daga nan surori 27 ne zuwa lasi ko sun haura Hmm? gashiya fajari sai balad ko sai shamsi sai laili sai ruha sai sharhi sai tini sai wace al'aki sai gadari sai bayyanati eh, sai zilzali sai adiyati sai ƙari'a sai wace eh, takasur ko sai asar sai wace eh, humaza sai fili sai ƙureshi sai ne ma'uni sai kausari sai mai kafiruna sai nasari sai lahadi ko a ɗaga ake cewa sai ihilasi sai mai falaki sai nasi ai kaga 27 ne ko 27 ne su to a duba a gani ko za a samu fi'ili sulasi mura'afi kuma lazim ko a lissafa duk fi'ilan ma da suke surorin 27 ai ba ba wahala zai ba ko ayoyi nawa ne alarma ko gwani ne ba ko gangara ne ma tsira na Ah, ba ba ka gangaran ma Hmm. gaba da a duba a gani ta surorin 27 fi'ilan gaba ɗaya guda nawa ne guda nawa ne sulasiye kowanne sai a sa a sunansa ko kafin rana ita za su zo ko eh rana da mashi ya buga fito ko ko ba nan sai mu kalla